الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله godiya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana mana rana ta juma'a domin gabatar da karatun wannan littafi na alfiqhul muyassar fi dawil kitabi was sunna wanda muna cikin abin da ya shafi sha'anin albabun sabi'u fi salatin jama'a za mu tashi almas'alatu saniya mas'ala ta biyu idan dakala rajulul masjida idan namiji ya shiga masallaci wa kadi salla kuma alhali ya yi salla hal ya jibu alaihi an yi salli ma'al jama'aci allati kadi sallaha awwalan shin ma'al jama'aci salata allati kadi sallaha awwalan mutum ya riga ya yi sallah kahin ya zo masallaci da ya zo sai ya iske ana jam'i a masallaci shin yana iya yin sallah tare da jama'a kuma sallar da ya rige daman ya yi ta la ta ji ba alaihi i'adatuha ma'al jama'a baya wajaba a gare shi ya sake sallar nan tare da jama'a wa inna ma yusannu lahu dalika sunna ne gare shi an sunnanta mishi dai haka amma ba wajibi ba wal'ula fardu wadda ya yi kahin ya zo masallaci wannan ita ce kafarilla wasani ya tuhu nafila ta biyun kuma ta zama nafila wadda ya yi tare da jama'a a masallaci wannan kuma dai hadisi abizarrin saboda hadisin abizar قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها yace kaifa anta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Dharr yaya za ka samu kanka idan kana alaika umara idan akwai wasu sarakuna shugabannu tare da kai yi akhiruna salata suna jinkirta sallah an wakti ha daga lokaci ba su yin sallah a lokaci aulu mayyituna salata an wakti ha ko kuma suna kashe sallah daga lokutan ta ma na ba su yi cikin lokaci kuntu abu zarri sai ya ce ba ma ta amuruni to ya manza Allah in na samu kaina cikin irin waɗannan shugabannin me kake mini umarni kala manza Allah ya ce salli salata li waqtiha in lokacin sallah ya yi to yi kokari ka yi sallar ka a inda kake fa in adraktaha ma'ahum fa salli in ka riski sallar tare da su to kai daman kai da ka yi sallar ka cikin lokaci lokacin da suka tashi suna yin sallar bayan su kai sun jinkirta ta kai kuma kai sallar tare da shi saboda tsoron raba kawunan jama'a fa inna halaka nafila kai wanda kai tare da su nafila ce gare ka waccan da kai cikin lokacin ita ce farilla gare ka ko musulmi ya rawaito hadisi wali kauli sallallahu alaihi wa sallama da kuma faɗar manzon Allah lil rajulain alladaini tazala salatul jama'a fil masjid wasu mazaje guda biyu waɗanda suka ƙaurace masallar jama'a a masallaci sun yi sallah gida wanda suka zo suka ana sallah suka koma gefe da an ƙare manzo Allah ya tambaye suka ce ai sun yi sallah a masaukaiyar su sai ce idza sallaituma fi rihalikuma in kun yi sallolin ku a masaukaiyar ku summa ataituma masjida jama'a sannan kuka zo masallacin jama'a fasalliya ma'ahun ku yi tare da su fa inna halakuma nafila wanda kuka yi tare da su a masallaci nafila ce da ko mana hadisi abu dawuda da turmizi da nasa'i suka rawaito shi turmizi ya ce hadisin hasanun sahihun albani ya inganta shi a cikin sahihin turmizi hadisi mai lamba 181 المسألة الثالثة مسألة أكو أقل ما تنعقد به الجماعة أرنتن أبن أكي كل سلة جمعي تاردشي aqallul jama'ati ithnani bila khilaf karancin jama'ar da ake ƙulla sallar jam'i tare da su shine mutum biyu wannan ba saɓani ya ƙauri sallallahu alaihi wasallama da malik bin al-huwairifi domin faɗar manzan Allah da ya ce ma malik ɗan huwairif ya ce idan hadarta sala fa'addina idan lokacin sallah ya halarto ku yi kiran sallah sun ma ko sannan ku tsayar da sallah wale ummu kuma akbara kuma wanda yake babba gare ku ya limanci ku wajen ilimi ko almas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu bima tudrakul jama'a da menene ake iya samun sallar jam'i tudrakul jama'a ana samun sallar jam'i ne bi idraki raka'atin min as-sala idan aka samu raka'a a sallah ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة إن وندا يرسك ركوعي با ينا من شكا با وجه يرسك ركوعي سوى يا سامو ركوعي كو بي سامي شي با to adrakar raka'a ya samu raka'a kenan da mutum ya samu ruku'i a cikin sallah ya samu raka'a kenan ko da wani abu ya kubuce mai bai cewa kuma raka'ar da ya samu ruku'i sai ya sake ta a'a to wannan ya samu raka'a cikin ko ko wata ma'anna kuma yana ya samu ya nutsu ya samu ya riski rukuki ya nutsu sun mataba sannan kuma ya bi wannan kuma dai hadisi abi huraira saboda hadisi abu huraira idan jitum ila salati idan kuka zo sallah wa nahnu sujudun muna cikin sujuda fasjudu kai tsaye ku sujuda wala ta'udduha shay'an yanan kakku lissafa ta cewa wani abu ne kenan ba ku samu raka'a ba wa man adraka raka'atan faqad yani adraka sala wanda ya samu ruku'i to ya samu sallah ko ya samu jam'i kenan Abu Dawud ya rawaito shi da Ibn Majah Albani ya inganta shi المسألة الخامسة مسألة تبير man yu'zaru bi tarkil jama'a wane ne ake ba iya ba uzuri game da barin sallar jami'i yu'zaru almuslim bi tarkil jama'a fil ahwal at ana ma musulmi uzuri barin sallar jami'i a cikin halayen da zasu hali na farko shine almardu mardan yalhaquhu minhu mashaqqa rishin lahiya rishin lahiya ku wanda yalhaqu minhu mashaqqa wanda tsanani yana iya haɗuwa game da wannan rashin lahiya lau da haɓa ilal jama'a inda zai kai sallar jam'i kenan zai wahala ya samu kanshi cikin tsananin rashin lahiya wannan kuma da ƙaulihi ta'ala saboda faɗa Allah ta'ala laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun ba laifi ga makahu wanda baya gani ko kuma wanda yake gurmu wanda bai iya tahiya suratul fatiha aya ta 17 ولأنه صلى الله عليه وسلم سوى من الله صلى الله عليه وسلم لما مرض لوكشن ده يرش الله تخلف عن المسجد بسام جوا مسلاتي وقال يتي مروا أبا بكر فليصلي بالناس ومرشي أبو بكر إمام تاني صلى متفق عليه ولقول عبد الله بن مسعود لكم فدا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافقون kad ulima nifaku yace ka gan mu mu a ganin mu ba wanda ke zaman shi zuwa sallar jam'i ba da ruwa sai dai munafiki kad ulima nifaku wanda an san daban munafiki aw maridun ko marashi lahiya malu shahid dan marashi lahiya wa kadhalika al-kha'if huduth al-mardi haka mutunan da yake jin tsoron in yace ce sallar jam'i kenan wani rashin lahiya zai same shi li annahu fi ma'anahu domin shi yana cikin ma'anarsa kenan shi wannan yana da uzurin da ba sai ya tai sallar jam'i ba hali na biyu almudafi'u ahadal akhbasai ne mutunan da kazam ɗayan kazamta kazamtu guda biyu suka mace shi bayan gari ko kuma bawani sun mace shi yana bai ce a'a bari ya daure haka ne ya tai sallar jam'i a'a أو من ي... أو من بحضرة طعام محتاج إليه ko ko wanda ya samu kanshi cikin halin zuwan abincin da ake bukata yana tsananin jin yunwa kuma ga abinci da na kakuwa ta yi sallar ba nutsuwa waɗanda masu kwana ta da mai kwana A tashi ana barci. A tashi daga barci.
wannan kenan ko yana ci wannan sai ya tsaya ya ci abincin saboda hadisin aisha li hadisi aisha ta marfu'a la salata bi hadarati ta'amin ba sallah idan abincin da ake bukata ya halarto wala wa huwa yudafi al-akhbasain ko ko mutum dayan wai abin nan kazam kazamtun nan guda biyu na matsa da shi bayan gari ko bawai hali na uku mallahu da'i'un yarjuhu أو يخاف ضياع ماله أو قوته أو قوته أو ضررا فيه من له داعي يرجوه wanda yake da wani abin da yake ya bace masa amma yana fatar samun shi ya ji labarin shi ko a'a ana nan ta yi ba mamaki in yadda ya sallar jamin kayan ya dawo abin ya huce ko kuma an yi gaba da shi au ya kafu da ya amali ko ko yana jin tsoron bacewar dukiyarsa babu mai kulawa babu mai tsaro a wurin au kutihi ko ko abincinsa au dararan fihi ko yana jin tsoron in ya bar shi kenan wata cuta za ta iya samu ko a sa wata cuta a ciki wannan yana da cikin kusakuran da mata su yi wanda ya kamata a kula da shi abinci na bukatar tsaro mai kyau shi yasa duk lokacin da kike saman abinci musamman wasu na kuɗai tukwane yana da kyau ki sa tsaro da kyau ba kowa za ki yarda ba ya zo kan tukwanenki sannan ba duk abu bane ba za ki iya barin tukwane babu wani tsaro a kan su ki kai wataƙila kayan ki dawo ba mamaki wani mugu ko wata muguwa ta sa wani abu a ciki dan akwai sai ga mace ta bar tukunya bude ta tafi zuwa sallah tana kan tana sallar tukunya ta bude bata san menene ke faruwa kuma ba ku masu tsawo ki tabbatar da irin lokacin da za ki yi ki tafi kenan ki sa tsaro ko kuma dai ki ɗauki wani mataki ina fata an fahimta saboda shi musulunci yana kiwon lafiya da tsaro kuma musamman ma ɓangaren abinci kuma lokacin da ake ciki da irin yadda al'amurra suka lalace akwai so da yawa mutumin da kake tsammanin ma bai ma iya wani abu yana iya kashi saboda haka kenan a kiyaye ko abinci cike misali a ce wani cika yi wa ko wata bakuwa ko kuma dai wata wadda zai yi kenan ki sa tsaro da kyau in mutum ya zo ka tashi daga wurin tukwanin ko ma geji kan ma mutum ya san me kake yi ina fata an fahimta waɗannan abubuwa duka ya kamata a kula da su kuma a karantar da mata ya waɗannan abubuwa a makarantu don duk wasu matsaloli watakila nan ne ake iya samun su wata za ta zo ta cika mai ta buɗe miki haƙura tana dariya tana nuna abin da ita kuma abin da ya kata daban mutum na iya zama kallon abincin kawai in yayi shi kenan yana iya sa da ciki kallon shi kawai saboda haka a riƙa kula wannan kenan ko ina ne wannan kuma li hadisi ibn abbas marfu'an saboda hadisin ibn abbas hadisin da aka daga shi ga har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man sami'a nidaa wanda yaji kiran sallah falam yamna'uhu min atba'ihi uzr kuma babu wani abin da ya hana shi daga cikin mabiyansa wani uzuri qalu sai suka ce famal uzri ya rasulullah menene uzri ya manzo Allah qala yace khawfun aw mardu jin tsoron wani abu ko kuma rashin lafiya in dai ba mutum yana jin tsoron wani abu bane ko abin da ya kama da ko wani rashin lafiya ya ji kiran sallah bai tafi masallaci ba lan yaqbalu Allahu minhu salata allati salla Allah ba zai karbi sallar da yawa abu dauda ya rawaito hadisi wa kada kullu khaifin ala nafsi haka duk wanda yake jin tsoron kanshi yana jin tsoron in yake kayan ya kai masallaci akwai yan fashi da makami ko abin da ya kamata ko ko au mali yana jin tsoron dukiyarsa wataƙila akwai wata dukiya tare da shi ba mamaki a tare shi a ɓaci au ahali ko kuma iyalinsa in ya tafi ya bar su ba mamaki a kama su hari au waladihi ko ko wa waladihi da 'ya'yansa wataƙila an bar mashi ƙananan yara in ya tafi ba mamaki su zo su yi ɓanna ko kuma su sabbaba wani abu fa innahu yu'dharu bi tarkil jama'a shi wannan ana mashi uzuri da barin sallar jami'i fa innal khawfa uzrun saboda tsoro uzuri ne hali na hudu husulul azabi matrin wa wahlin wa saljin wa jalidin aw rihin barida shadida balila muslima ko kuma in mutum ya tahi zai haɗu da cuta bi matrin kamar ruwan sama shi yasa aka ce in dai ana ruwa yana daga cikin kusakuran da mutane suke in ana ruwa hutawa da yi masallaci shi kanshi wanda yana daga cikin abin da yake kusa kure da mutane su in ana ruwa da dan kira sallah ya ce bayan kira sallah sai ya ce sallu fi rihalikum ku yi sallah a gidajen ku ko wa wahalin ko kuma talallaɗiya dariya caɓe ba mamaki in ka fito lafiya ta kwase ka ka waɗi ka kalle wasaljin ko kuma ana ruwan kankara in mutum ya fito wannan kankaran ba mamaki ma'ana ta buge shi ko ta fashe mishi wasu ɓangarorin jikin shi ko abin da ya kamata ko wa jalil jalil shi ma kamar nau'in ne na ruwan duwatsun da na galas aurihin barida ko kuwa iska mai sanyi shadida mai tsanani balila wanda yake haɗe da karatu ake balila wanda yake haɗe da ruwa muslima kuma iska mai duhu duka cikin wannan halin mutum bai kamata ya wato ba zuwa masallaci wannan kuma ne hadisi ibn umar saboda hadisi ibn umar رضي الله عنهما يتعالى تبت أمير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله يا كسنتي يا أمر المؤذن ينا أمرت من كرا صلى إذا كانت ليلة باردة إن دريني من سنه ذات مطر كما قالوا يقول سيتي ألا صلوا في الرحال وصار على جماعة قوة يصلى أكتر مسوكيش لأنك أخذ مسلاتي أتمنى عليه بخاري مسلم hali na biyar husulul mashaqqati bi tatwil imam in dai mutum na jin tsoron wahala saboda tsawaitawar da liman yake amma wannan yana da kudurin da zai zama sa tunda bai iya ɗaukar wannan wahala li'anna rajula salla ma'a mu'az dan wani ya salla tare da mu'az sun man farada da ya kasa hakuri saboda mu'az ya tsawaita ya karanta suratul baqara ya kare ya karanta al imran ya kare ya karanta suratul nisa'i kai ya koma gehe ya tashi sallah wa salla wahdahu ya salla shi kadai lamma tawwala mu'az lokacin da mu'az ya tsawaita falam yunkir alaihi sallallahu alaihi wasallam hina akhbara manzo Allah bai nuna mishi muso ba abin da yayi lokacin da manzo Allah ya bashi lokacin da ya ba manzo Allah labari fa ga abin da fa yi shi kuma ya koma ke ya sallar shi ko na shidda khawfu fawatur rifqati fi safar jin tsoron kubucewa kubuce ma abokan tahiya an shirya wani bulago in gaje ka tayi tsayin ka tayi sallah ka dawo sun tahiyar su lima fi zalika min inshighali qalbihi idan tadara jama'a saboda zuciyar shi za ta shagaltu idan ya tsaya jiran sallar jam'i ana ta ana jiran shi da abu laguro kuma ga yi na san jam'i kaga babu nutsuwa au da kalafi ha ko kuma in ya shiga cikin sallah makafata diya wa fawaqi tsaki saboda tsoron kukucewar waɗannan abokan tahiyar nasa to shi ma wannan uzuri ne na bakwai alkhawfu min mauti qaribihi wa huwa ghairu hadirin ma'ahu yana jin tsoron rasuwan wani dan uwansa alhali shi baya tare da shi yana watakila yana jiyan wani wanda yana cikin wani hali ba mamaki yana jin tsoron in ya tafi kayi ya yi sallah ya dawo ya rasu to sai ya tsaya wajen shi wataƙila don kula da shi wajen yi masa talƙini ya iya samun la'ila ko abin da ya kama da haka ka an ya kuna ƙariba hufi siyakin mauti kamar wani eh, eh, danginsa na kusa da shi ya kasance cikin eh, magagin mutuwa wa a habba an ya kuna ma'ahu shi kuma yana son ya kasance tare da shi yulaƙinu shahada yana mishi talƙinin kalmar shahada har ya samu ya faɗi wani hau dalika da makamancin wannan to shi wannan fa yu'zaru bi tarki jama'ati li adli dalika ana mishi uzurin barin sallar jami'i saboda wannan hali na na takwas mulazamatu garimin lahu dakon wani da yake bin shi bashi wala shay a ma'ahu ya ƙafi kuma bai da abin da zai biya amma ya san mai bin nan bashi yana nan yana jiya ya zo masallaci kuma shi bai da abin biya to sai ya zama shi falahu tarkul jama'a to shi wannan yana da daman barin sallar jam'i lima ya haƙuhu min al'adiya saboda abin da zai haɗu da shi na cutarwa bin mutalabatil gharib saboda shi malibin shi bashi zai nemi bashin nashi wa mulazamatihi iyahu ya tilasa masa kuma alhali bai da abin biya المسألة السادسة مسألة تشيء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته